أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta, Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara. Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira da mu duniya da lafira. Alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Muna yau tara ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai. wanda ya daidai da sha tara ga watan goma miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu 2018 muna cikin kitabul hajji jiya an karanta wannan babun dinnan wanda babu tarjama babun sai al-imam bukhari rahimahullah ya zubo waɗannan ayoyi da ke magana akan aikin hajji wa izbawa ana li ibrahima makan albaiti alla tushrik bi shay'a هيزوا واتن فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور wannan ayoyin ne al-Imam Bukhari ya kawo har malamai suka ta kokari ya za su yi su alakanta waɗannan ayoyi da abin da ake ciki ko kuma al-Imam Bukhari ke nufi da kawo su menene abubuwan da ke ciki wanda shine ya kawo su to sun dai ta kokari cewa daga ciki akwai halaccin cin hadaya da kuma ciyarwa ma'ana mutum ya ci hadayarsa kuma ya ciyar da wani don fakulu min ha wa aɗi'imul ba'is kaga halar ku ci kuma ku ciyar da watan waɗanda suke mabukata waɗanda suke cikin tsanani a ciyar da su wannan aka ce alhafiz mahajar ya ce shi ne kaɗai ake fahimta a cikin kawunan aya yi akwai bayanin jiya fajitani burriji saminal alfani wajitalibu kaula zur wannan min din bayaniya ce sai daga bayan na sauransu na jina ce badaliya bayaniya ce tana bayanin menene rijisu domin ita min tana daga cikin huruful jarri waɗanda huruful jarri na da ma'anoni da yawa dan don haka zai ce min tana da takan zo da ne tab'idi takan zo da ma'anar bayani takan zo da ma'anar badali takan da sauransu dai duka zaka ce ba'id wa bayyin wa btadi fil amkina bi min wa qad tati li bad'i al azmi to nan bayani ya ce fashan burris min al awtan kuni san ci kazanta to menene kazanta ta ce min al awtan shine wato awtan gumaka to don haka nan yanzu za mu shiga babi na biyu
babu ma yukalu min al-budni wa ma yatasaddaqu babu ma yukalu min al-budni wa ma yatasaddaqu wannan babi na magana akan abinda mai hadaya yake ci in ya yanka hadayarsa wa ma yatasaddaqu da kuma abinda yake watan yin sadaka da shi aka ce ma'anan ma ya'kulu ma'ana babin halaccin mutum ya ci daga hadayarsa halaccin mutum ya yi sadaka da hadayarsa kaga da ci da yin sadakar daga hadayar mutum wannan babu shi zai karanta duk da yakan zo a wata nusa ma yi ukan abinda ake ci bisi bitul majhuli amma dai wannan dai wannan riwaya ma ya akulu ne ما يأكل
وقال عبيد الله أخبرني نافع ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما دون ذلك
قال عطاء وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء السيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عبيد الله الإمام البخاري عبيد الله بن عمر واتن الأمري قال رضي الله تعالى عنهما دال ثبت قدن أبن لا يؤكل من جزاء السيد باء شيء جزاء السيد mutum ne ya yi farauta da ya farauta sai shari'a ta ce to sai ka ba da irin kwatankwacin abin da ka yi farauta da shi ko wanda ke da hukuncin shi fajaza'un mislu ma fatala minan na'am ko ko fajaza'u misli ma fatala minan na'am to wannan jaza'u sai da in ya ba da shi ya yanka shi sai dai wasu su ci amma shi ba zai ci ba jaza'u saidi mutum yayi farauta aka ce sai ya bada kaza to in ya bada kaza din in an yanka ko shi yanka ko wani yanka to ba dai zai ci ba kaga yana irin cin abin da ba za a ci ba kaga yanzu tun daga nan an san babu ma yukulu min al-budni wa ma yatasaddaqu kaga shi wannan jaza'u saidi bai cikin abin da za a ci na'am wan nadri haka nan nadrul masakin shi ma ba mutum baya ci nazar masaki mutum ne ya yi alwashi ya ce ya ba da wannan dabba in an je da ita watan a yanka a ba miskinai su ci ko ko shi ne ma ya jibinci wannan amma alwashi ya yi ta da Allah kai shi ba hada ba ce a zai yanka ne ya ba da ita sadaka ga miskinai mabukata ba hada ba ce to shi amma alwashi ya yi to shi yake cewa nazarul masakin to nazarul masakin shi ma in yayi ba zai ci ba daga cikin shi amma wai ukalu min ma siwa zalik ana ci min ma siwa zalika daga abin da ya waninci wannan amma kuma cewa wai ukalu ana cin duk abin da ba wannan ba ana ci ma'ana hadaya kayi tamattu'i in kayi tamattu'i kaga hadaya ta waje ba gare ka hadaya ta tamattu'i to wannan hadayar in kayi za ka ci ka bayar sadaka ka yi komai da ita ma'ana ka bayar sadaka ka yi kyauta ka ci duk za ka iya daga hadaya ta tamattu'i wannan kenan yana cikin masu wa amma kuma akwai wani abin da zai shiga cikin masu wa amma kuma malamai suna jeran tashi su ma da hujjoji akan abubuwan da ba za a ci ba na farko dai kaji an samu biyu na farko dai la yu'kalu min jaza'i saydi dai kenan wan nadri biyu kenan to sai na uku fidatul adha fidatul adha tana cikin abin da mutum ba zai ci ba ma'anar fidatul adha kai ne baka san ba a aski ba in mutum ya harma da hajji sai ka ɗauko kana ɗan aski ko kana gyaran huska suka ce subhanallah ai ba a ba a yi don haka yanzu fidiya ta kama to shi ake fidiyatul aza to abin da zai bayar na fidiya din nan shi ba zai ci ba kaji uku kenan to shine fidiyatul aza sannan na hudu shi ma wannan na hudu akwai sabani a cikin shi amma imamu maliku ya ya ya kuma ya, ya riki bangaren da suka ce yana daga cikin abin da ba a ci ba shine hadaya ta taɗau'i a iba ƙabla mahallihi hadaya ta taɗau'i wadda an yi taɗau'i ba dole ba ne ba ta matuƙi mutum ba ta waje ba gare shi a'a taɗau'i ne kai don lada to wannan sai ta kasa kafin a isa makka to ka kawo sai sai aka yanka to an yanka kai ba za ta ci to shine hadaya ta taɗau'i a iba ƙabla mahallihi sannan fidiyatul azab mutum ba zai ci ba sannan kuma jaza'u saidi mutum ba zai ci ba sannan kuma sai eh nazrul masakin nazrul masakin shine jaza'u saidi nazrul masakin fidiyatul adha hadiyat tawi aqiba qabla mahallihi wadannan duba za a ci ba to وقال عطاء عطاء بن ابي رباه يجي
بيقول وجعل ya akulu yuwaimu yana ci kuma yana ciyarwa minal mut'ati daga hadaya ta tamattu'i hadaya ta tamattu'i tamattu'i nau'in ta hajji kai na tamattu'i to kaga hadaya ta kama ko hadaya ta kama fa mastaitar min al-hajj eh fa man tamatta'a ko to wace fa mastaitar min al-hajj to mastaitar min al-hajj da kai to wannan ka iya ci kuma ka ciyar to shine ba uke ne
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جويد حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم دونها فوق ثلاث هنا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلت لأبائي أقال حتى جئنا المدينة قال لا
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلنا لأطائم أقال حتى جئنا المدينة قال لا wannan musaddad ibn musarhad in ji al-imam al-bukhari yace ya zantar da mu qala haddathana yahya yace yahya ya zantar da mu an ibn jurayj ya karbo daga abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj qala haddathana qab yace qab ma bi rabah ya zantar da mu sami ajabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yace shi aqab ya ji jabir ibn abdullah al-ansari yadda Allah tabbata ga dan da uban ya kulu yana cewa كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن دا can mun zamo ba ma ci watan daga namomin hadayoyinmu fauka talati minan sama da kwana uku mina ma'ana in kwana uku mina suka wuce to ba za mu sake ci ba daga hadayenmu sai mu ba wasu ci amma gejin abin da aka yanke mana kwana uku in mutum ya yi hadaya kwana uku to lokacin da zai ci naman ta kenan in ya wuce kwana uku to sai dai ba wani to da haka muke faraka salaman nabiyyu sallallahu ta'ala sallam ayyamu mina an ila kushi dan kada ko da mutum ya ga ya yi faduwa ga salatin din nan to ba faduwa bane salatin minan ba salatin ba salatin minan kwana uku mina farakasa lana nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam faqal sai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yayi mana rangwami yayi mana ruksa faqal yace kulu wa tazawwadu yanzu kan kulu ku ci gaba da ci ko ma kwana nawa ne wa tazawwadu kuma ma ku yi guzuri ko kwana nawa ne za ku iya amfani da naman hadayar ku yanzu ba magana kwana uku mina ba kaga wannan ruksa daga baya ta zo daga baya ta zo wannan akwai maganganu da yawa a ciki wasu na ganin wannan haramci baƙin wanzajje don haka mutum hadayatin ba zai wuce kwana uku ba da ita in ta wuce kwana uku sai dai ba wani wannan wasu daga wannan hukunci baƙin haramcin nan wanzajje ne wasu na umar sayyidina ali da wasu daga sahabbai sun tafi akan wannan wasu kuma suna ganin a'a wannan hukunci mansuhi ne da an haramta mutum ya wuce kwana uku yana cin hadayarsa to amma yanzu sai aka yi nusha wannan hukuncin da wannan hadisi na jabir wanda muka karanto yanzu kaga sai ya nushar wancan hadisi na haramci kaga kenan sunna ta yi nusa sunna kamar da aka sani wasu suka ce a ba ma nusa ba ce a'a ai da ko kwana nawa zaka kana cin hadayarka ba hana ba amma wata illa ce ta taso sai aka hana da kuma illar ta kau sai aka dawo da halattawa don haka ba ma nusa ba ce abin da suka ce kenan wasu daga cikin malamai amma dai abin da yake matabbaci watan halaccin ci din nan a kodi yaushe watan babu kaidi sannan kuma akwai maganganun shi ma tsakanin malamai akan to gwargwadon nan mutum zai ci akwai wani mikdari da shari'a ta kayyade cewa daga cikin layyarka ko hadaka shi za ka ɗiba ka ci wani wani kuma ka yi sadaka da shi wasu ka ce sulusi ka ci sulusi ka yi sadaka sulusi ka yi kyauta wasu ka ce a'a babu kaidi abin dai da ake so ya zama kai ka ci daga ciki ko ma nawa ka ci wannan ruwanka an so kuma ka yi sadaka ciki ko nau ka yi sadaka wannan ruwanka babu takamaiman migdarin da za a ce ga abin da za ka ci ga abin da za ka yi sadaka da shi amma duk da akwai riwayoyin da aka ruwaito daga wasu daga fa'adin sabai da sauransu to قلت لأطاء سنة ما أطاء أقال حتى جئنا المدينة أقال شنياتي حتى جئنا المدينة هسي منذ مدينة متقبلتي هسي منذ مدينة قال لا إيش أبي يا ديتي وكلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا شنياتي ميتتي هم كي مدينة koko bai ce a bai ce haka ba ka kuma bai cewa bai ce haka ba bai hana bai hana
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني يحيى قال حدثتني امرأة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي قعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها ودخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للآزم فقال أتتك بالحديث على وجهي حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثتنا عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه ولن الحديث خالد بن مخلد يا ذا تدمو يجي سليمان يا ذا تدمو يجي يحيى يا ذا تدني يجي أمرة أمرة بنت عبد الرحمن أمرة بنت عبد الرحمن إتما تاذا تدني إن جهدا قالت أبند أمرة تجي سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ناجي أم المؤمنين عائشة دالة فتقريتا تنا فتا تجي خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وتن سورة كوانا بيرد الكيدة يا قاري كوانا بيرد الكيدة يا قاري ذو الحج يا كابا أنتنا دي maganan nan an yi ta aka ce ah to ya aka yi ita mumin Aisha ta gano sauran kwana biyar ya kare don ya iya 29 ya iya 30 to sai aka ce an yi bayani can da ya gabata magana ce ta rinjayawa rinjayarwa na lissafi to wala nura abin da umarni na aisha ta ce wala nura illa hajja a lokacin ba mai zaton wani abu za a yi gabanmu kawai hajji ne kawai gabanmu maganar umra ba ta taso ba ba wani wanda ke tunanin umra a wannan lokacin wala nura illa hajja hatta ila da launa min makkata har lokacin da muka kusanto makka amara rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya umurci man lam yakun ma'ahu hadiyun manzo Allah ya ce duk wanda bai da hadaya tare da shi idza tafa bil baiti thumma yahil in yayi dawafi yayi sa'ayi to ya warwaru kaga ya umra kenan an tuna dai wannan bayani ya ci gaba قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة تتشي فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر رانت سلة قوم ذو الحجة سيأك شقومنا جناما نشان نام شانو فقلت نتي ما هذا منين ونن فقيل سيأك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم ينكى عن أزواجه وياليشي معنى أمددين ياليشي يا مسلم قال يحيى سي يحيى يتي فذكرت هذا الحديث للقاسم وان حديث سيدنا جير سيدنا انبتا مقاسم بن محمد بن ابو بكر فقال يتي اتتك بالحديث على وجهه يتي للي امرا تاباك امرت بنت عبد الرحمن تاباك wannan hadisi ala wajhihi daidai yadda yake ba sabani ba canji yadda yake kaga shi ma yana da shi kenan takan mun yi Aisha din kamar yadda ita ma Amratu bint Abdurrahman ta karba daga ummi na Aisha din don haka ta baka shi daidai yadda ni ma aka bani shi shine ma'ana to menene mudabakar wannan cewa mutum na ci daga hadayarsa kaga gashi Allah sallallahu ya aiko ma iyali shi a hemar su da nama na abin da aka yanka musu na hadayarsu
باب الذبح قبل الحلق باب الذبح قبل الحلق الإمام البخاري رحمه الله يكشي wannan babi yana magana akan hukuncin zabuhu yanka ko sokewa na hadaya yana kasancewa ne qabla al-halqi gabanin ay aski domin ayyuka akan tartibi su an kwana a muzdalifa an wayi gari a muzdalifa an taso dabda hudowar rana bata hudun ba an baro an taso motsin jifa ba aikin da za a fara yi sai jifa ana gama jifa sai a soke watan hadaya in abu sokewa ce in ta yankewa ce a yanke sannan a yi aski ka ji haka suke alar tartibi sannan an gama aski sai a gangaro a yi tsawafin ifada to haka suke jere suke to don haka yake magana babu zabihi qabla al-halq wannan babu yana magana kan azabhi yanka na kasancewa ne qabla al-halq ma'ana yankan hadaya yana kasancewa ne qabla al-halq tun gabanin yin aski
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا هشيم اخبرنا منصور بن زازا عن علاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج حدثنا محمد بن عبد الله بن هوشب قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن أطاء من منصور بن زازان عن أطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج الإمام البخاري رحمه الله يشي محمد بن عبد الله بن هوشم يا ذن تدمو شيكم يشي هشيم يا ذن تدمو منصور بن زادان يا بام الأباري أن أطائل يا جدك أطاء بن أبي رباه فقال أن أطائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال idan Allah tabbata gare su ya ce su ilan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama amman halaka qabla an yadda an tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kaga ba faɗi wani sa'il ba waye mai tambayar ka watan dangane da mutumin da ya aski qabla an yadbaha kafin ya yanka hadayarsa me ya fara yi aski ya fara yi sannan ya yi hadaya bai canza ba kaga ya canza ai azabhu qabla al-halq azabhu qabla al-halq to yanzu yayi aski gabanin an yarba hayyan hadasa to me hukunci yayi takdimi ma haqquhu ta'khir yayi ta'khir ta'khir ma haqquhu tadbin fa qala ma yaki sallallahu alaihi wasallam yace la haraj la haraj ba ku mi ba ku ifal wala haraj ifal wala haraj haka da ga shi wani ifal wala haraj ba aran nan ba abinda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda aka gabatar wanda haƙƙin shi jinkirtawa ko abinda aka jinkirtar wanda haƙƙin shi gabatarwa illa qalat al wala haraj eh duk abinda ya rasulullahi nayi kaza kuma kaza ba ya dace in fara yi to sai nayi kaza ko kan ban sani ba ko kuma akan mantuwa ko kan rafkana manzo Allah ce ifal wala haraj to nan sai ya ce la haraj ba komi ba komi To me aka fahimta a nan an fahimci wani ya sunkuya tun da kaji an ce ya yi kuka ya aikata kaza kaga ba haka ake aikata ba. An gane? Ya ce halaka kabla an yi zuba manala ce la haraj ba komai. Kaga kenan ya saba bisa ga yadda ake yi amma kuma aka ce ba komai. Don haka yanzu dai ka san menene asali. asali azzabu qabla al-halq abin da ya ƙara tabbatar da haka ga wani ya akkasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komi in ga ce ba komi to an wasa ba eh sai dai yanzu ba komi an yi rangwame
حدثنا عمرو بن يونس اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز بن ربيع عن علاء بن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اصبح قال لا حرج قال صبحت قبل ان ارمي قال لا حرج
حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن أطاع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلبت قبل أن أضبح قال ولا قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج wannan Ahmad ibn Yunus ya zantar da mu yace Imam Bukhari kaga ya sake kawo wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas hanya ta biyu kenan ko waccan ta kan Muhammad ibn Abdullah ibn Hushayb wannan kuma ta kan wadan Ahmad ibn Yunus duk da ita din da yace hadisi Abdullah ibn Abbas din ne yace akhbarana Abu Bakr Abu Bakr ibn Ayyash ya ba mu labari an Abdul Aziz ibn Rufayl an Ata'i an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rajul min Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace manzo wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zurtu qabla an armiya ya rasulullah nayi tawaful ifada qabla an armiya tun gaban in jifa kaga ya saba ka'ida ai jifa ake farawa sannan a yanka sannan a yi aski sannan a zuwa ɗawafu lifafa shi ne ma'anar zurtu domin ana kiran shi ɗawafu ziyara ɗawafu ziyara ko ɗawafu lifafa duk sunan shi ne ba ka an gaji an ce zurtu ma'ana ɗuftu ɗawafal ifala ko ɗuftu ɗawafal ziyara shi ne ma'anar zurtu النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حرج باكومي قال حلقت قبل أن أضبهيت ناي أسكي قباني ينكا قال كم وانشن كريم أبني حلقت قبل أن أضبه قال لا حرج قال إتي ذبحت قبل أن أرمي ناي ينكا تن قباني جيبا جيبا كما أكي فرقو سنن أينكا تناي ينكا قباني جيبا قال لا حرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باكومي ba komi kaga wannan hanya ta biyu kenan na hadisin na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa qala Abdul Rahim
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن حشيم عن الائم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان قراه عن وهيب حدثنا ابن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد وعباد هادي بن منصور عن أبائه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن حسين قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم الإمام البخاري وأن بحديث عبد الله بن عباس ينادى الشيء تحنيوي دائما kaga wannan hanya ta uku kenan hanya ta uku kenan eh amma nan wannan ta uku sai kawo da mu'allafa yayi ta'liqin ta kaga bai faɗi farko isnadin ba har kan Abdurrahim ibn Sulaiman al-Ashad sai dai kawai ce wa qala Abdurrahim ar-Razi shine Abdurrahim ibn Sulaiman al-Ashad ar-Razi shine hanya ta uku kaga hanya ta farko Muhammad ibn Abdullah ibn Hushabin hanya ta biyu Ahmad ibn Yunusa hanya ta uku wannan wanda ya kawo talikin ta ta kan Abdurrahim ibn Sulaiman al-Ashad al-Razi قال أخبرنا أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شما دقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشيوا وليا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ناي كذا gabanin kaza nayi kaza gabanin kaza duk abin da ya faɗa wanda ya jirkita shi ya juya shi sai manzo Allah ya harf to shine wa qala al-qasim ibn yahya qasim ibn yahya wannan tunda an saba dukkan ta'liqin da Imam Bukhari ya kawo sai an juyar da shi zuwa ga mafuskantarsa ma'ana a gano waslinsa imma da Imam Bukhari ne waslin abinsa inda aka huto ko nan da zai waslin abinsa don haka yi wadatu ga barin kawo watan watan abin da ɗan nashi sinadin nashi eh yadda yake ko kuma littafin mutabari ba ka tafi isma'ili ya yi wasu wannan watan ta'aliki da imam al-bukhari ya kawo na abdurrahim ibn sulaiman al-ashaq وقال القاسم بن يحيى قاسم بن هياش قال حدثني ابن حسين عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم شيء دين حديثه ya ka hanyoyi ne to al-Imam Bukhari yake ta kawo wannan shi ma ta'liqin Qasim ibn Yahya an-Naqa'il al-Hulali al-Wasiti eh wanda al-Imam Bukhari ya kawo shi wa qala Affan urahu an Wahayb قال حدثنا ابن هفيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفان يشي واتن أفان يشي أراه إنا فتنسى عن وهيب بن وهيب قال حدثنا حدثنا ابن حصين عن سعيد بن جبير كذا شيكم عن سعيد بن جبير بأن أتائنا كذا وش حدثنا ابن حصين عن أطاع عن النفاس وأنكم حدثنا ابن حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا بالشيء وقال حماد شيخه وقال حماد حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه يجي لما يجي الإمام البخاري يا مغنى حماد بن سلمة سيدي أتكين متابعوني تأتي متابعوني أما دي يقول حديثي بإسناد شتريا تريا ده حماد أتكي بابو سيدي حماد بن زيد حماد بن سلمة بابو سيدي أباب المتابعوني يكاو مغنر حماد بن سلمة أباب المتابعوني وقال هماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم شيما واننا ان تنبي النبي صلى الله تعالى وسلم كاغنن شي كما تكن جابر عبد الله الانصاري ذاك كورا تكن جابر عبد الله الانصاري ني با تكن وكان عبد الله بن عباس cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da aka gabatar wanda hakkin sa jinkirtawa ko abin da aka jinkintar wanda haƙƙinsa gabatarwa illa qala la haraj la haraj la haraj to حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا خالد عن كلمة ابي عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج قال حلقته قبل ان انهر قال لا حرج حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن إكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج وأن حديثي محمد بن المثنى يا ذن تدم قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ذن تدم قال حدثنا خالد عن إكرمة خالد يا ذن تدم دق إكرمة دق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أن تنبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال واتن معنا فقال السائل كيف faƙal kama an tambaya me aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce faƙal shi mai tambayar cewa yayi ramaitu ba'da ma amsaitu nayi jifa ya rasulullahi ba'da ma amsaitu bayan yamma ta yi aka ce ba'da ma amsaitu yana nufin bayan zawali bayan zawali bayan masa'i ya shigo kenan ba dare yayi ba eh wannan tunani bai karɓa shi yake nufin amma amsaitu bayan zawali ne faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ce la haraj ba komai qala halaqtu qabla an anhara nayi aski gabanin in soke taguwa ta ma'ana in soke hadayata faqala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce la haraj ba komai kaga wannan shine hanya ta hudu ke hanya ta hudu wannan hanya ita kuma takan محمد بن المثنى محمد بن عبد الله بن هوشب أحمد بن يونس عبد الرحيم بن سليمان الأشل محمد بن المثنى هذه هاي تقول كنا دون حديث في عبد الله بن عباس
حدثنا عبدان قال خبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن تاريخ بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبدهاء فقال أحدثت قلت نعم قال بما أهلت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت انطلق فنب بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففعلت رأسي ثم ففعلت
ففعلت رأسي ثم أهلت بحج فقلت أؤتي به الناس حتى إلى حتى إلى عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن أقول بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أقول بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الحرم إلا
حدثنا أبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أحسنت انطلق فخذ بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلا ولن أبدام أن تدمون جاء الإمام البخاري رحمه الله قال أخبرني أبي إيش بابانا هذا يا بني الأباري دق شوبة دق قيس بن مسلم دق طارق بن شهاب ياجي دق طارق بن شهاب شيكم ياجي دق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله تعالى وسلم وهو بالفقهاء نا غباتو نا شم النبي صلى الله عليه وسلم شن أبدها فقال كذا بعد شيء كتاسو بكين شم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الله صلى الله عليه وسلم أهججت shin ka harama da hajji ka ɗauko harama da hajji qultu na'am nace i qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce bima ahalalta da me kai harama da me kai harama qultu nace labbaika bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai na fawwala na ce amsawarka ya ubangiji ina harama da irin harama da manzo Allah ya ka ko da bai san ko ta harama bace to dai da ita ya harama eh ya ga zima zai na ali ya dawo daga yamma yace shi ma ya harama irin harama annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanta ka kyautata in talik fa bil bait wa bis safa wal marwa yanzu abinda zaka yi je kai dawafi kai sa ayi tsakanin safa da marwa yace bayan nayi summa ataitu imra'atan sannan sai na zai kima wata mata min bani min nisa'i bani qais daga matan bani qais fa falatar asi yace ta a dadi gashin kansa summa ahalaltu bil hajj sannan daga baya kaga kenan menene ya tahalluli da shi umra ya yi tahalluli da umra kenan ya ji yayi sa'ayi na safa da marwa sannan kuma ya yi abin nan ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ya zo ya yi tahalluli ya yi tahalluli aka ce fafalatar asi kuma yana da watan irin tonawa a ga akwai wata ƙazanta ciki a hitar da ita akwai ƙwarƙwata a hitar da ita tona gashi a fitar da farkwata da ke ciki da sauran wasu abubuwa shine falak din to wannan sun sannan sai na harma da hajji daga baya kenan ran takwas ga wata sai harma da hajji fakuntu ubti bihin nasa to na zamo ina mutane fatawa da wannan kaga mutum ya ɗauko umra ya ɗauko ya zo ya yi umra in ya yi umra ya kare sai daga baya ya zo ya yi harma da hajji ya ce to haka nake ta ba da fata ya ce hatta khilafati umar har khilafa sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu fa zakartuhu lahu sai na ambata mishi fa qala ya ce inna akhudh bi kitabillahi fa innahu ya'muruna bit tamam in din nan tana da fuska biyu ko dai ta zama sharqiyya in dai za mu yi riko da littafin Allah ne fa innahu ya'muruna bit tamam littafin Allah shi alqur'ani yana umurnin mu da cikawa wa atimul hajja wal umrata lillah wa atimul hajja wal umrata lillah to shine tamamin da sayyidina Umar ke nufi yace yace wa inna akus haka ma in dai za mu yi riko bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda za mu riko da sunna fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai warwaru ba hatta balaga al-hadi mahillahu har sai da hadaya ta kai watan makurarta shine mahallin ta wurin soke ta sai da ta kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya warwaru kaga wa'annan dalilai guda biyu sai na umar ya kawo nassin alqur'ani wa atimul hajj wal umrata lillah da kuma lam yahilla hatta balaga al-hadi mahilla to sune dalilansa wannan inda an tuna wannan mas'ala ce mai fadi wadda an tattauna ta a can baya kamar yadda nace in din tana iya huska biyu kuma tana iya zama muhaffafatun min al-thaqila watan in haqiqa innahu ne to sai aka yi tafafifin inna ta koma in to me sunanta damiru sha'ani shine sunanta innahu wada lamarin da sha'anin yake to na akhudhu bi kitabillah muna riko da kitabin Allah ne fa innahu ya'muruna bit tamam domin yana umurnin mu da cikawa wa in haqiqa wada lamarin da sha'anin yake na akhudhu bi sunnati rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla hatta balagha al-hadi mahillahu ko kuma ta zama sharadi abinda ke bayanta jawabi ne cewa inna akhudh bi kitabillahi to fa innahu ya'muru bit tamam hada ma jawabi wa inna akhudh bi sunnati rasulillahi sallallahu ta'ala sallam fa inna rasulullahi sallallahu ta'ala sallama lam yahilla hatta balaga al-hadi mahillahu to
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق با الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na magana akan wanda ya daddan fare kansa lokacin harama kuma wa halaka kuma yayi aski lokacin da ya warwaru daga aikin ma'ana talbidi watan idan mutum zai yi harama zai tanadi wani abu kaman karo haka wanda yake mai dauri wanda ke dankare gashi in aka daddankara shi haka to ko iska ya buga gashin bai tashi saboda ya dunkule ya zo wuri guda to abin da zai dunkule gashin ya zama wuri guda domin iska ya ba kada shi balle ya cire lokacin da aka harma da hajji to wannan shine ake jin talbiyi
حدثنا عبد الله بن يوسف ولنا مالك عن نافع عن ابن عباس عن ابن عمر عن حمزه رضي الله عنه انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بأمرة ولم تحلل أنت بأمرتك قال إني لبست رأسي وقللت عليه فلا أعيدها عنها
saboda in aka yi wannan wani abu bai shiga kura ba ta shiga ciki kuma iska bai rika kada shi yawanci sai an haɗe bakin shi an tuke shi gashin to sannan sai a sai a sa wannan abin kaman karo wanda zai daddan kare sai idan ya daddan fare duk gashin ya dan kare wuri guda iska bai kada shi kuma kura ba ta shiga ciki to shine dalilin da yasa watan ake yi lokacin harba da hajji الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عبد الله بن يوسف التنيسي يا بن تدمو يتي أخبرنا مالك إمام مالك إن الإمام البخاري يكاو حدثنا عبد الله بن يوسف تولد إمام البخاري إذا قال مالك ذاك جاتي قال أخبرنا مالك قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة شيكما عبد الله بن عمر يا جلد حفصة يقوص حفصة رضي الله تعالى عنهم أنها قالت حقيقة يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بأمرة ولم تحلل أنت من أمرتك يا ويل من يتيم يا شأن المتانين هذا سنة وروروا دقا واتن بأمرة لأمرة أما ولم تحلل يا رسول الله باك وروروا أنت من أمرتك دقا أمرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي أبن لي هنا من إياك labbatu na dankare ra'asi gashin kaina wa qallaltu na rataya hadiyi wa na rataya ma hadaya ta ratayi na mata ratayi kakin na kuru hadaya fala ahilla ko ahillu fala ahillu hatta anha fa bi sababi zalika kenan fa'il ta zama sababiyya فبسبب ذلك لا أحل وأن دليل ليس بذن ورود أمرا با حتى أنهر حسينا قرار الدجين حسينا سوكي هداياتا حتى يبلغ الهدي محله باب الحلق والتقصير عند الإحلال wannan babi na magana akan halkin aski wata kasir ko tsaye inda ihlali lokacin warwarwa da hajji ko da umra yin aski ko yin saisaye lokacin harama lokacin warwarwa karewa ke shi ne warwarwa an kare aikin hajji an kare aikin hajji ko an kare aikin umra to shine wato ihlali to lokacin wannan ana yin aski ko a yi saisaye
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته
shi watan aski ko saisaye akwai maganganu na malamai ko saɓanin malamai a cikin fahimtar matsayinsa a aikin haji shin yin aski a aikin haji nusuk ne ma'anin nusuk ibada ce mai zaman kanta kamar a ce dawafi kamar a ce sa'ayi kamar a ce jifa kamar a ce kwana musdalifa kaga duk waɗannan nusuku sunansu ibada ce mai zaman kanta wasu kuma suna ganin a'a ba nusuk bane a'a abin nan dai ne shi kamar wajibi ne daga cikin aikin haji wajibi ne daga cikin aikin haji wasu ma suna ganin a'a kai matsayin aski ma ko saisaye kamar abin da aka haramta maka yi ne to tun da ka fita daga wannan kangin yanzu za ka yi ba ka aski in ka haramar haji ba ka aski in ka haramar umra za ka yanzu da ka gama ka cire takunkumin don haka yanzu za ka iya yi wasu suka ce a'a nusuku ibada ce ibada ce don haka tunda ibada ce ba magana ganin dama ba ce ba magana ganin dama ba ce sai dai yanzu ne matsayinsa wasu suna ganin a rukuni rukuni ne shi askin nan don haka ba a hajji ba aski ba a hajji ba sosai ba a umra ba aski ba a umra ba sosai rukuni ce wasu kuma suna ganin a'a wajibi ne min wajibatul hajji yana cikin wajiban hajji shi aski ko sosai yana cikin wajiban hajji to kai dai maganganu da yawa a ciki wasu na ganin ma mustahabi ne wasu na ganin mustahabi ne to wasu na ganin kuma wa rukuni ne shi aski rukuni ne a hajji rukuni ne a hajji amma wajibi ne a umra bai kai ƙarfin rukuni ba a umra amma kuma abin nan ne a abin nan a hajji rukuni ne a kuma umra wajibi ne حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا من تدم إن جاء الإمام البخاري قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة يا بام لاباري قال نافع يتي نافع ياتي كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول Abdullahi ibn Umar yadda Allah tabbata gare shi ya zama ya kulu yana cewa halaka Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fi hajjatihi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi aski fi hajjatihi a cikin watan hajjin sa eh a cikin hajjin sa aka ce hajjin bankwana wasu suka ce i hajjin bankwana wannan shi yafi watan shahara shafi hajjati din a cikin hajjatul wada'i domin hadisai masu yawa sun tabbatar da wannan qadiyya ta faru ne ko kuma abinda Abdullahi bin Umar ke nufi ina nufin hajjin ban kwana ne yace fi hajjati to to akwai ko yana da yawa wani za a iya kai babu حديث أكم تباب كلمة وقنان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين